ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله ما زلنا نتحدث ونصول ونجول حول موضوع مهم الذي له غاية الأهمية في مجتمعنا اليوم إنه الحديث عن أكل أموال الناس بالباطل وقد ذكرنا في أسبوع الماضي صور من صورته وفي هذه الخطبة المباركة إن شاء الله سوف نواصل في ذكرها مستعينا بالرؤوف الرحيم ومن صور أكل أموال الناس بالباطل أكل مال اليتيم اليتامى محل الرفق والعناية والرحمة والشفقة لأنهم كثرت قلوبهم بموت آبائهم وليس لهم آعل إلا الله عز وجل ولهذا أوصى الله بهم في كتابه وحث على الرحمة بهم في آيات كثيرة ولا ينبغي للإنسان أن يأكل أموال اليتامى ظلما قال جل شعنه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيسلون سعيرا يقول الإمام السدي عليه رحمة الله يحشر آكل الربا يحشر, يحشر آكل مال اليتيم ظلما يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينه وكل من رآه يعرف أنه آكل مال اليتيم هذا العصر ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره وقال تعالى في آية أخرى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال رجل لأبي الدرداء رضي الله عنه عوسني بوصية قال ارحم اليتيم ارحم اليتيم وادنه منك وطعمه من طعامك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يشتكي قسوة قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أردت أن يلين قلبك فضل اليتيم منك وامسح رأسه وطعمه من طعامك فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك أخرجه أحمد والبيحقي وصحه الألباني ومن ذلك عباد الله أكل مال الأجيل والمستخدم وذلك بعدم عطاء العمال والأجراء والموظفين حقوقهم بعد استيفائهم لأعمالهم سواء كان ذلك بجحد حق العذير وإنكاره من طرف المسؤول أو صاحب العمل أو ببخسه في حقه فلا يعطيه إياه كاملا أو يزيد عليه أعمالا إضافيا من غير مقابل أو يماطل فيه فلا يدفعه إليه إلا بعد جهد وعناء فويل لهؤلاء الظلمة من عذاب أليم ومن خصومة رب العالمين فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطي بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره الحديث أخرجه البخاري ومنها أيها المسلمون الرشوة وهي كل ما يدفعه المرء لمن تولى عملا من أعمال المسلمين ليتوصل به إلى ما لا يحل له ولها صور كثيرة من أعظمها ما يوطى لإبطال حق أو إحقاق باطل أو لظلم أحد من الناس ومن صورها دفع المال في مقابل قضاء مصلحة يجب على المسؤول عنها قضاؤها بدون هذا المقابل وقد حرم الإسلام الرشوة أخذا وعطاء وحذر منها فقال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي أخرجه أحمد والترمذي ولذلك حرم الإسلام الرشوة حتى ولو ألبسها صاحبها ثوب الهدية ففي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي أهدي إلي أو أهدي لي قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رعينا أفرتي إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت مرتين أيها الإخوة الأفاضل ومن ضمن هذا الغلول وهو أخذ, وهو, وهو أخذ المال بغير حق سواء كان هذا المال لفرد أو كان مالا عاما يشترك فيه جميع المسلمين قال الله سبحانه وتعالى وما كان لنبي أن يغول ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة وعن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول أخرجه أبو داود ومن ذلك عدم الوفاء بالدين فمن الناس من يأخذ الدين وفي نيته ألا يرده أو يماطل في رده لصاحبه وحقوق العباد عند الله عظيمة فلا مناس من أدائها وردها إلى أصحابها قبل أن يأتي يوم لا يتقاضى فيه بالدينار ولا بالدرهم ولكن بالحسنات والسيئات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد يريد إتلافها أتلفه الله الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وانا مسوء البركة har yanzu dai ba mu gushe ba muna tattaunawa muna kaiwa da komowa a cikin maudu'in nan namu mai mahimmanci maudu'in da yake da matuƙar mahimmanci a cikin zamantakewarmu a wannan lokaci uwa shi ne maudu'in da muka fara tattaunawa a kansa satin da ya gabata wato cin dukiyoyin mutane da barna idan ba a manta ba satin da ya gabata mun ambaci guda biyar daga cikin siffofi ko surori da suke shiga ƙarƙashin cin dukiyoyin mutane da barna wanda yau ma insha Allah ta'ala za mu cike guda biyar ɗin su zamto tilka asharatun kamila insha Allah ta'ala nake cewa ina mai neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ‘yan uwa masu albarka daga cikin surorin cin dukiyar mutane da barna ba da haƙƙi ba lallai akwai cin dukiyar maraya akwai handime dukiyar maraya akwai babakere a cikin dukiyar maraya lallai mu sani cewa ‘yan uwa maraya mutum ne da ya kamata a tausaya masa a kula da shi a ji kansa a ririta shi a ja shi a jiki saboda maraya zuciyarsa ta karye sakamakon mutuwar mahaifinsa Allah maɗaukin sarki ya jarrabe shi ta hanyar ɗauke mai kula da shi mai ɗaukan nauyinsa wanda yake gani ya ji daɗi Allah maɗaukin sarki ya ɗauke shi tun bai kai shekarun balaga ba to lallai irin wannan yana buƙatar ya samu wani daga cikin mutane wanda zai tsaya masa a matsayin wancan wanda Allah maɗaukin sarki ya ɗauke ya ci gaba da kula da shi ya ci gaba da alkinta shi ya ci gaba da ririta shi ya ci gaba da ɗaukan nauyinsa da yi masa abin da mahaifinsa yake masa lokacin da yake raye ko ya ɗora ma akan abin da mahaifinsa yake masa lalle maraya abin da yake bukata kenan shi sa Allah subhanahu wa ta'ala cikin littafinsa mai girma ya yi ta jan hankali a ya yi ta jan hankalinmu game da kula da dukiyar maraya da kuma tsoratarwa da firgitarwa da razanarwa akan kada mu je kusa da ita ballantana mu taɓa ta ballantana mu ce za mu cinye ta Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin littafinsa mai tsarki yace innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira lalle waɗanda suke cin dukiyoyin maraya da zalunci da handama da babakere su cinye su hana shi su inkarinta su musunta bayan an mutu an ban musu an ɗauka masu amana ne amma sai su yi watsi da wannan amanar da aka ba su an ɗauka masu mutunci ne sai su yi watsi da wannan mutuntakar da aka jingina musu sai su cinye dukiyar maraya kuma su yi inkarinta idan ya tambaya Allah subhanahu wata'ala ya ce lalle su sani masu cin dukiyoyin maraya da zalunci Allah ya ce inna ma ya'kuluna fi butunihim nara lalle su sani suna cin wutar jahannama ne a cikin cikin su daidai yake da mutum ya hura wuta ya rinka ɗaukar wuta tana ci balbal yana zubawa a cikinsa daidai take da mai cin dukiyar maraya Allah subhanahu wataala ya ce kuma su sani cewa wasa ya launa sa'ira da sannu za su shiga cikin wutar sa'ira Allah madaukakin sarki kiyaye mu lokacin da wannan ayar ta sauka kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda kamar yadda Ibn Kathiri Allah subhanahu wataala ya masa rahama ya kai to daga Abdullahi dan Abbas cewa sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yawa daga cikin su akwai wanda suka cakuɗa dukiyarsu da dukiyar maraya suna ɗaukar dukiyar maraya da dukiyarsu a ci abinci tare a yi komai tare da ita a cikin gidajensu lokacin da suka ji wannan ayat ta sauka Allah maɗaukakin sarki ya ja kunne ya gargaɗi ya gaya musu cewa duk wanda yake cin dukiyar maraya ya sani cewa wuta yake ci a cikin cikinsa sai sabai kowa ya firgita kowa ya razana kowa ya koma gida ya ware dukiyar maraya daban ya ware dukiyarsa daban hatta abincin da ake dafawa a gida idan an tashi dafawa guda biyu ake dafawa a dafa na gida gaba daya wanda da shi da iyalansa za su ci maraya ma a dafa masa iya nasa a cikin dukiyarsa dan tsoron kada ya dauki dukiyar maraya ya hada da tasa ya kasance ya shiga cikin masu cin dukiyar maraya haka suka rinka yi sai ya kasance kuma abin ya zamto da mashakka dan maraya za a dafa masa abinci abincin bai iya cinyawa ba ya lalace sai dai a zubar da shi saboda haka sai abin ya kasance akwai nauyi to shine sai Allah madaukakin sarki saukar da wata aya a cikin suratul baqara yace yas'alunaka anil yatama qul islahul lahum khair fa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al mufsida min al muslih walau sha'a Allah la'anatakum inna Allah azizun hakim Allah subhanahu wata'ala yace suna tambaye ka game da sha'anin marayu sai Allah madaukakin sarki yace qul islahum lahum khair ka gaya musu ya rasulullahi su kyautata su yi abu mai kyau game da sha'anin maraya su kula da su yadda ya kamata Allah ce fa in tukhaliduhum idan kuka cakudu da su kuka hada dukiyar ku da tasu da kyautatawa kun san abin da za ku dauka kun san abin da zai ci kun san abin da za a siya masa tufafi kun san duk abin da za a dau nauyin sa da shi ba tare da zarmewa ba Allah subhanahu wataala ya ce fa ikhwanukum dama sai in uwanku ne wannan ba matsala a ciki amma sai Allah ya ce wallahu ya'lamul mufsida lallai Allah madaukakin sarki yana sanar da wanda yake mai barna minal musli da wanda yake mai gyarawa ne shi ya san abin da ya kamata da wanda shi kuma yana ɗauka ne don mugunta don zalunci kawai Allah ce walau sha Allahu la'anatukum inda Allah madaukakin sarki ya so ai da sai ya wahalar da ku ta hanyar ware dukiyar ku da dukiyar maraya a ce kowa kowanne sai an ware hakan sai ya zama mai wahala amma Allah bai muku haka ba sai ya ce ku ci gaba da cin abinci tare da su amma ku kiyaye lalle Allah madaukakin sarki azizun ne mabuwayi ne kuma hakimun ne mai hikima babban malamin tafsiri daga cikin tabi'ai imamu suddi Allah ya masa rahama yake cewa duk mai cin dukiyar maraya yuhsharu akilu malil yatimi za a tashi mai cin dukiyar maraya zulman da zalunci yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama walahbun nar harshen wuta wuta tana fitowa tana tartsatsi wuta tana fitowa daga bakinsa wuta tana fitowa daga kunnuwansa wuta tana fitowa daga hancinsa wuta tana fitowa daga idanuwansa ya ce babu wani daga cikin mutane da zai ganshi sai ya gane wannan shine azzalumin da yake cinye dukiyar maraya duk wanda ya ganshi kawai zai gane shi da alamarsa eh dama irin su irin su ne dama ta'rifuhum bi simahum da an gansu za a gane su da alamarsu kowa ya ganshi zai gane wannan shine wanda yake cinye dukiyar maraya wannan asar ibn jarir tabar ya fitar da shi a cikin tafsirinsa lallai Allah subhanahu wata'ala yana faɗa a wata ayata daban yace wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda lallai kada ku kusanci dukiyar maraya Allah madaukakin sarki anan ba ma cewa ya kada ku ci ba a'a wala taqrabu yace kada ku kada ku kusanta idan Allah subhanahu wata'ala yana so ya girmama wani abu ya kambama shi ya nuna girman laifinsa sai ya ce kada ma ku je kusa da inda yake ba ma kada ku aikata shi ba kamar yadda yace wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batana wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila nan ma haka yace wala taqrabu malal yatimi kada ku kusanci inda dukiyar maraya take Allah subhanahu wataala yace illa billati hi ahsan sai cikin abin da yake mafi kyau malamai suka ce akwai abu mai kyau akwai abu mara kyau to hatta abu mai kyau a'a duba abin da yake ya fi kyau ka sa maraya dukiyarsa a cikinsa idan ga mai kyau ga mara kyau ka sa masa a cikin mai kyau ka bar mara kyau to ka saba Allah madaukin sarki kai ba daidai ba ballanta naka dauka ka cinye Allah subhanahu wataala ce hatta yablugha ashuddahu har sai maraya ya kai girman sa ya kai lokacin balaga da hankalinsa da kintsuwarsa da shiryarsa sannan sai ka dauki dukiyarsa ka samu shaida ka kafa sai ka mai masa da kayansa haka Allah madaukakin sarki faɗa a cikin suratul nisa'i yace wa batalul yatama hatta idza balagu nikah fa in anastum minhu rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru wa in kana ghaniyan falyasta'fif wa in wa man kana ghaniyan wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf Allah madaukakin sarki yace fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhadu alaihim Allah subhanahu wataala yace ku jarraba marayu ku gwada su har sai sun kai shekarun balaga fa in anastum minhum rushdan idan kun hango kun dosano kun gano akwai alamun shirya da kimtsi a tattare da su ba wawaye bane ba kuma za su yi tamfarin da dukiyar tasu bane a ba su su je su sai abin da bai kamata ba nan da nan dukiyar tasu ta lalace ba su gama mallakar hankalinsu ba Allah ce idan kun hango ba haka suke ba sun nutsu sun san ciwon dukiya sun san kuma inda za su sa biyar goma ta fito Allah ce to fa dafa ku sauri ku mai musu da dukiyoyinsu Allah ce ku ba su dukiyoyinsu Allah ce wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayakbaru kada ku ce za ku cinye dukiyarsu dan barna da wuce gona da iyaka dan kada su girma su je su samu dukiyarsu Allah ce idan kai mawadaci ne to ka kame ka riƙe masa dukiyarsa don Allah ba sai ka taɓa komai ba idan kuma kai fakiri ne baka da shi to ɗauki gwargwadon wahalar da kake wa dukiyar juya masa dukiyar kake yi kasuwanci kake masa da ita ɗauki gwargwadon wahalar ka ka ci iyakacin gwargwadon mai aikin ka abin da ya kamata a bashi a ka'ida to ɗauki wannan ba zalunci bane Allah maɗaukakin sarki ce idan za ku mai musu da dukiyar tasu to lallai sai ku tara shaidu sai ku ce ga dukiyar da aka bani ta wane dan gidan wane dubu kaza da filaye kaza da kaza da kaza ga ga takaddunsa ga cikin banki ga duk abubuwan da ya kamata na mayar masa alhamdulillah na fita yan uwa ku shaida Allah madaukakin sarki ka shaida shikenan ka fita amma wallahi yan uwa duk mutumin da ya rubda ciki a dukiyar maraya wallahi ya shiga uku ya lalace tun a duniya ba zai ga da kyau ba tun a duniya ba zai ga da kyau ba dan maraya mutum ne da Allah maɗaukakin sarki yake kishinsa shi sa hadisi ya inganta wata rana abu darrai Allah ƙara masa yarda wani mutum ya zo ya ce masa ya abu darrai yi min wasiya kai min wasiya da wata wasiya mai raɗa jiki abu darda ya ce masa wasiyar da zan maka shine in kana so a yace zan maka wasiya da lallai ka jawo maraya kusa da kai ka ciyar da shi ka tufatar da shi ka ririta shi ya ce abin da ya sa na gaya maka haka saboda na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in aratta idan kana so ya ce ya ji manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana gaya wani mutum mutumin da ya kawo masa kukan zuciyarsa tana kekashewa zuciyarsa tana bushewa wani mutum ya kawo manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi karar zuciyarsa tana bushewa ya rasa me yake damunsa sai annabi ya ce in kana so zuciyarka ta yi laushi zuciyarka ta yi haske zuciyar ka ya kasance babu wannan ƙeƙasa a cikinta annabi ya ba shi wasu abubuwa guda biyu ya ce ka ciyar da maraya idan ka ciyar da maraya lallai zuciyarka za ta yi laushi sannan kuma abu na biyu dukkanin abin da yake na bukata ka za ka sami iko a kansa yan uwa kun ji ɗaya daga cikin amfanin ciyar da maraya kenan ma'ana ka Allah madaukakin sarki zai biya maka abinda annabi ya ga masa kenan wa taqdiru ala hajatika za ka sami iko akan bukatunka Allah maɗaukakin sarki zai yassare maka zai sauƙaƙe maka kaiwa zuwa ga biyan ka cikin sauƙi je ka ɗauki mara ka kula da shi za ka ga abin mamaki wallahi yan uwa ɗaya daga cikin ayyuka mafiya lada da ya kamata a ce kowace unguwa kowace al'umma kowace jama'a suna yi shine kada mu bari marayan cikin musu rinƙa lalacewa lallai dole ne mu rinƙa duba su wane ne aka mutu aka basu basu da gata akwai yara da yawa an riga an mutu an basu suna watan gari ne a cikin gari ba san inda za su je ba wasu daga cikin su wallahi ba makarantar boko ba makarantar islamiyya babu inda suke zuwa idan sun tashi da safe suna can wannan ya aike su nan wannan ya aike su nan sun suna haduwa da mutanen kirki wasu wani lokaci su da mutanen banza su a hanyar banza shikenan kuma mun ƙara samu mun ƙara kyankyashe abubuwan da muke jin tsoro na rashin tsaro a cikin mutane waye jawo mu muka jawo mun yi banza da su mun yi baris da su mun yi ko in kula da su mun rabu da su saboda kai uwana masu albarka lalle ne mu kula da maraya Allah madaukakin sarki ya ba mu iko abu na biyu a gurguje daga cikin abin da ke shiga karkashin cin dukiyar maraya shine aklu malil ajir shine cin dukiyar mutumin da ka dauke shi kwadago ka kirawo shi sana'arsa ce ko aikin sa ne ya zo ya maka aiki ka daukar kudin sa ka bashi ka ki biyan sa ko kuma kai ta ja masa rai ko kuma kai inkarin abinda yake haƙƙinsa ne ka hana shi ko dai kai da ka ba shi aikin ko kuma wanda ka wakilta mutum ya zo ya shafe kwana uku kwana hudu ne maka aiki wani ya yi ni yana maka aiki ya ɓata lokacinsa ya zubar da guminsa duk zan ya samu halak ɗinsa aiki yayi ba alfarma za ka yi masa ba amma sai ka rinka ja masa rai dawo gobe dawo jibi dawo gata wallahi wannan zalunci ne sai Allah ya kama ka zalunci ne sai Allah subhanahu wata'ala kama ka kai idan aka yi maka haka zaka ji daɗi a matsayinka na babba idan kai ne aka rike maka naka kuɗin ko kuma kai kwangila aka iya biyan ka ya zaka ji a ranka ya zaka ji a ranka akwai ɗaya daga cikin uwa da yake ban labari yace sun je sun wata mace aiki sun sha wahala ƙarshe abin da ta gaya musu ta ce ku je mun haɗu a can wallahi abin da yake gaya min kenan yace ta ce musu sun haɗu a can in akwai wanda zai kwatan musu ya kwatan musu saboda ta fi ƙarfinsu shi kenan tabbas za su haɗa a can ɗin kuma kuma wallahi sai Allah ya ƙwatan musu wannan zalunci ne uwa hadisi ya tabbata ingantacce hadisi ne na Abu Hurairah Allah ƙara masa yarda hadisi ne kudisi Allah subhanahu wata'ala mai girma da ɗaukaka da kansa yake cewa mutane guda uku ana khasumuhum yawmal qiyamati ni zan yi jayayya da su ranar tashin alkiyama mutum uku ba ma'abocin haƙƙin shi ne zai zo su tsaya su in ce in ce da su ba Allah maɗaukakin sarki shi zai tsaya kwatan musu haƙƙin su kai ya za ka yi ka tsaya Allah maɗaukakin sarki ya tsaya a madadin wani waye kai su a waɗannan mutane guda uku ‘yan uwa ga su na farko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce rajulun utiya bi sun magadara mutumin da aka ba shi wani abu saboda ni ya yi roƙo saboda Allah ko ya nuna shi na Allah ne ya shiga da siffa ta Allah ya je ya yaudari mutane aka yarda da shi aka amince masa aka ba shi wani abu daga ba sai ya je ya yaudara Allah maɗaukakin sarki ce wannan ni zan tsaya na ƙwato masu haƙin haƙin ranar tashin alkiyama mutum na biyu shi ne wanda ya je sai da ɗa ɗa a matsayin ɗa wanda aka haife shi a ɗa ba bawa ba ya je ya yaudare shi ya je ya sai da shi ya karɓi kuɗinsa kuma ya je ya ci ko wannan zai shiga ƙarƙashin ka je ka yaudari abokinka ko ka yaudari wani ka kai shi wajen masu garkuwa da mutane a nemi kuɗi a kansa wannan zai shiga cikin irin wannan ka yaudari mutum kuma a je a karɓi kuɗi a kansa wannan shi ma Allah maɗaukakin sarki shi zai karɓa wancan haƙƙinsa ran tashin alkiyama mutum uku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace warajulun da mutumin da ista'jara ajiran ya je ya dauki wani mai aiki zai masa aiki a gidansa ko a wani waje nasa fastawfa minhu yayi masa duk abin da ya masa na aiki ya cika masa alƙawarin da suka yi da shi amma shi ya hana shi haƙƙin sa wannan Allah madaukakin sarki da kansa zai karba haƙƙin sa ya bashi ranar tashin alkiyama ya lokacin lauyansa wanda zai tsaya masa shine Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi yan uwa Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa daga cikin yan uwa cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba akwai ar-rishwatu shine abin da muka sani muka fi sani da rashawa da Hausa shine da rashawa da cin hanci eh duk kuɗin da mutum ya karɓa ta fuskar rashawa ko cin hanci wannan kuɗi ne da yake cin dukiyar mutane ne da barna da shi wanda ya bayar da wanda aka ba din dukkaninsu masu laifi ne yan uwa mai rashawa rashawa shine dukkanin wani abin da mutum zai bayar ga wani wanda yake jibintar al'amarin mutane na gaba ɗaya don a ba shi abin da bai cancance shi ba abin da yake shi ya san bai cancanta ba ya ɗau kuɗi ya ba wani ya ɗauki abin da bai cancance shi ba kuma ya ba shi daga cikin mafi girman fuskoki na rashawa ‘yan uwa shine a ɗauki a hana haƙƙin wani ka ba da rashawa haƙƙin wani ya ƙi fitowa kun sa akwai wanda saboda sun ƙware wajen makirci idan ba ku shiri da su za su je su shiga su fita abin da yake naka ne a hana ka su hana ka su hana ɗauke ka aiki ko su sa a kore ka ko wani abu makamancin haka saboda sun ƙware a makirci ko mutumin da ya tabbatar da cewa wannan aiki an ɗauke shi ne ana biyansa ana ba shi kuɗi a kansa duk wata amma sai ka zo nema a yi maka sabis akan wannan abin sai ce ba zai maka ba sai ka ba shi wani abu wannan duk abin da ya karɓa ya ci wallahi wa rabbil ka'aba ƴan uwa wuta balbal yake ci da abin da ya gina gida da motar da ya siya da kayan da ya dinka wallahi wuta balbal ne wannan mat'amuhu haramun malbasuhu haramun mashrabuhu haramun shine irin wannan aikin ka ne gwamnati tana biyan ka amma ka ce ba za ka yi mutum wannan aikin ba sai ya biya ka nawa ne daga cikin yan fansho da da masu gratuity mutum ya yi aiki shekara arba'in ya je ka gratuitinsa sai a ce masa wallahi sai ya ba da 20% ko 15% percentage ba ake bayarwa kai da haƙƙinka a ce sai ka ba da wani percentage za a baka naira miliyan biyu sai ka ba da naira dubu ɗari biyu kana bayarwa cikin ƙanƙanin lokaci za a yi maka sukutu ko takardunka su fito ka je karɓi kuɗinka amma wallahi in baka bayarwa sai kai shekara sai ka mutu kana ta kaiwa da komawa kuɗinka ba su fito ba shi kuma wancan yana zaune ba siɗi ba saɗaɗa babu aikin fari bare na bare na baki ana ɗaukar dukiyoyin mutane ana ba shi yana ci ala yazunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin wallahi duk abin da mutum ya karba irin wannan zai game da Allah subhanahu wataala shi sa Allah madaukakin sarki yake ga mana cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون الله مدوكين sarki ce lalle kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku da barna ta yadda za ku rinka kai junanku ko kuna bayar kuna kai junanku zuwa ga masu hukunci don ku ci dukiyoyin mutane da sabo bayan kuna sane abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yace wannan ayat ta sauka ne game da wanda suke da haƙoƙi a hannun mutane idan mutum ya duba ya ga haƙƙinka ya shiga hannunsa amma tsakanin kai da shi ne ba shaida ka takura masa ya baka haƙƙinka sai kai ka ƙara shi da fa kake biya amma sai kai ka ƙara sai ce ka takura masa kana neman rayuwarsa alƙali ce ina shaida ka babu shaida sai a ce to shikenan je ka Abdullahi dan Abbas Allah ƙara masa da ya ce irin wannan irin wannan ayat ta sauka haka ake yan uwa kai ne da haƙƙi a ba wallahi a ƙasar nan sai haƙƙin ya juye sai mutum ya je ya bada kuɗi ya bada rashawa sai a juya yanzu kai ne mai laifin akwai wani aboki na yake gaya mun cewa suna irin oda ne da suke wa irin online business din da suke suna oda akwai wata mata da ta tattara kuɗin mutane ya kai naira biliyan biyu ta gudu da su biliyan biyu wallahi wannan ya sa miliyan ishirin wannan ya sa miliyan talatin za ta yi oda ta gama tattara kuɗin mutane kowa yana manna za a kawo masa ya sallama kastomansa su ma ba kuɗinsa ba ne wannan ya sa kaza wannan ya sa kaza ne babu kuɗinsa a ciki wallahi ta tattara biliyan biyu na gaba ɗaya tekuna da su ba san inda take ba to babban abin mamaki shine wai da suke ta kokarin bibiyar haƙƙin su ita ma ta sai ta dauke su ta kai su kotu wai suna treatment ɗinta ta kai su kotu suna neman rayuwarta ita ce ta sanya musu kuɗi amma ta kai su kotu ƴan uwa Najeriya kenan da yawa daga cikin su wasu an kama su an kai su an kai su bar su wasu daga cikin matan mazajen su sun sake saboda sun jawo musu rigima kullum ana kwankwasa musu kofa wannan zai ce wallahi sai an biya shi kudin sa wanda ya ce wallahi sai an ba shi kudin sa haka wasu mata ne wasu maza ne suna nan ba san yadda yasi ba a nan cikin garin Kano anan akai abu a nan cikin garin Kano yace min suna nan wallahi dukkanin su rasa yadda yasi wa tudulu biha ila al-hukam kin li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ismi yan uwana masu albarka lalle rashawa babban bala'i ne a cikin mutane yana lalata al'umma yana hana su zaman lafiya yana karya tattalin arzikinsu shi sa addinin musulunci ya haramta rashawa ko da an sa mata rigar me ko da an sa mata riga ta kyauta eh mutum ya sa mata rigar kyauta ya ce kyauta aka bashi wannan rashawa ce shi sa malamai suka ce duk kyaututtukan da ake bawa ma'aikata irin waɗannan wanda kana da wata alaƙa ta aiki suka ce wannan haramun ne da me yasa bai je kai maka kyautar ba sai da ka zama ma'aikaci yan uwa hadisi ya tabbata wani daga cikin sabbai da ake ce masa ibn lutubiya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tura shi ce zai tattaro masa dukiya ta zakka wannan bawan Allah mai suna ibn lutubiya ya tafi ya je ya tattaro kuɗi sai gashi da buhu guda biyu ya zo ya jibge ɗaya buhun a gaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah wannan kuɗin ku ne na zakka da na tattaro muku eh na ku ne wannan ku ya jibge ɗaya buhun ya ce wannan kuma nawa ne kyauta aka bani nawa ne wannan da na je suka gani sai suka bani kyauta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ransa ya ɓaci bai ma iya ce masa komai a lokacin kawai ya hau mambari sallallahu alaihi wa sallam ya fara hutuba ya gode wa Allah ya yabi Allah madaukakin sarki ya ce me ya samu wasu mutane ne me ya samu wasu ma'aikata ne in aiki mutum akan wata bukata ya tattaro min kuɗin zakka ya zo ya ce min wannan namu ne wannan kuma nasa ne ya ce me yasa bai zauna a gidan uwarsa ko ubansa bai ga za a kawo masa wannan kyauta wallahi haka manzon Allah ya faɗa afala qa'ada fi baiti abihi wa ummihi me yasa ba zai zauna a gidan babansa ko ba ubansa ko haka haka annabi ya faɗa ya ga za a kawo masa wannan kuɗin annabi ya ce ina gaya muku na rantse da wanda raina yake hannunsa babu wanda zai karɓi irin wannan abin da ake kira kyauta ko rashawa annabi ya ce wallahi sai ya zo da shi a gaban Allah ranar tashin alkiyama ya ce idan raƙumi ne zai zo da raƙumi a wuya raƙumin yana kuka irin na raƙuma idan sa ne haka mutum zai ɗauko sa a wuyansa san yana kuka irin na shanu idan akuya ce haka mutum zai ɗauko akuya a wuyansa akuya na tana kuka irin na akuyoyi ka kwatanta duk abin da zaka kwatanta a yanzu duk wani abin da ka sani ana amfani da shi yanzu idan mota ce idan gida ne idan menene wallahi haka mutum zai zo da shi a wuya duk kuɗin da ka karɓa a matsayin rishuwa da cin hanci wallahi haka za a ɗoro maka su a wuya ka zo da su filin tashin alƙiyama ana ganin ka an ga cikakken ɗan cin hanci da rashawa annabi ya ce kada mutum ya nuna ya sani sallallahu alaihi wasallam daga cikin siffofin cin dukiyar mutane ba bisa haƙƙi bayan uwa akwai algulul algululu shine ɗaukar dukiyar da take ta mutane gaba ɗaya ba da haƙƙi ba dukiyar gaba ɗaya dukiyar gwamnatin tarayya dukiyar state level ne local government level ne dukiyar da kake da iko a kanta ka ɗauka ka azurta kanka ka azurta wanda kake so ka ba na kusa da kai ka hana wanda kaga dama irin wannan shi ake kira bululi shi ake kira bululi lallai Allah subhanahu wata'ala ya ce ma kana li nabiyyin ay yaghul wa ma kana li nabiyyin ay yaghul bai dace ga wani annabi daga cikin annaban Allah ya gululi ba Allah ce wa mai ya gulul wanda di ya gululi ya ati bi ma galla yawmal qiyamati zai zo da abin da ya gululin nasa ya sata ranar tashin alkiyama yan uwa duk abin da mutum ya sata na dukiyar gwamnati zai zo da shi ranar tashin alkiyama sai kaga wani wani wani ina zai sa nasa eh daga cikin barayin wani ina zai sa nasa to haka dai zai zo da shi haka Allah madaukakin sarki ya faɗa wani sahabi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an yi yaƙi an gama ana irga shahidai ana wane shahidi ne wane shahidi ne an zo kan wani sahabi aka nuna shi annabi ya ce bal ba shahidi bane dan wuta ne ya yi yaƙi an kashe shi sabai suka yi ta mamaki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce aje a duba kayansa da aka je aka duba kayansa sai ga falmaran falmaran riga ta ciki ya ɗauka kamin araba falmaran ita ya ɗauka ya ɓoye kafin a raba annabi ya ce ɗan wuta ne kai kuma yanzu ka sace dukiyar miliyan ɗari za ka je ka shiga aljanna saboda ka gina masallaci Allah gana ka ka gina kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka talauta mutane ka sa mutane a cikin tsiya da dukiya isasshiyar da kowa ya kamata ya ji daɗi amma 'yan tsirari sun sace sun azarta kansu sun azarta wanda suke so kowa yana cikin wahala kuma waɗannan jira suke su ma abu sakawa su je su shiga aljanna lallai daga cikin cin dukiyoyin mutane bisa barna yan uwa akwai gululi sata dukiyar mutane ba da haƙƙi ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu abu na ƙarshe yan uwana masu albarka shine rashin biyan bashi lallai duk wanda ka je ka karɓi bashin sa baka biya shi ba wannan abin da kace shi ma cin dukiyoyin mutane ne ba tare da haƙƙi ba lallai daga cikin mutane yan uwa za ku ga akwai wanda asali yana zuwa ya karɓi dukiyar ka ne wallahi ya san ba zai baka ba dama lokacin da ya zo yake lallaminka yake maka kalmomi masu daɗi wallahi ya san ya karɓa ba zai baka ba a zuciyarsa akwai wanda ya san haka ne amma zai karɓi dukiyarka kuma ya je ya cinye ku yi ta wasan ɓuya da shi ku ta wasan ɓuya da shi ƙarshe sai dai ka ce masa Allah ya isa ko kuma ka ce ka yafi amma ba zai baka ba to ya sani wannan abin da ya ci ya ci dukiyar mutane ba da haƙƙi ba kai ba ma ya cinye ba ya maka mu matsala shine taurin bashi ya hana ka yana da shi annabi ya ce a matsalul ghani zulmun taurin bashin wanda yake da ikon zai iya bai annabi ya ce wannan zalunci ne kana da ikon da zaka iya biyan bashi ka kibiya kai taurin bashi annabi ya ce wannan mutum ya zama azzalimi ya kuma wanda ya rike gaba ɗaya bayarwa shi sa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a cikin hadisi ingantacce yake cewa lallai dukkan wanda ya karɓi dukiyar mutane da niyyar mai da ita yuridu ada'aha yana nufin zai mai da ita zai bayar bashi ne ko wani abu da shi annabi ya ce addallahu anhu Allah zai taimaka masa ya biya Allah zai buɗe masa zai yassare masa hanyoyin da zai biya kai idan ma ya mutu Allah maɗaukin sarki zai taimake shi ya bada hanyar da wani zai biya masa kai idan ma ba a biya masa ba a lahira Allah zai yardar da mai dukiyar ya biya shi a cikin taskarsa wanne ne wanne ne Allah ba shi da iko a ciki duk mutumin da ya karɓi bashi wallahi da niyyar ya biya dole ce babu yadda zai ne karɓi wannan kuɗin annabi ya ce ga yadda Allah zai masa amma wa man akhadha wanda ya je ya karɓi dukiyar mutane yuridu itlafaha yana niyyar barnatar da ita ya lalata ta kallon ka yace mai kuɗin banza kai baka san ciwon kuɗi ba bari zai karɓa ya kashe ya karɓa ya cinye ya yi bukatunsa da shi kuma ya hana ka kuna wasan ɓuya da shi annabi ya ce atlafahu Allah Allah madaukakin sarki zai lalata duk abin da yake da shi duk abin da yake gani ya samu Allah subhanahu wataala zai lalata shi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi yan uwa Bukhari ne ya fitar da shi hadisi ne ingantacce saboda haka duk mutumin da ya san idan ya karɓi dukiyar wani ba shi da ikon biya ko ba zai biya ba lalle kada ya fara karɓa amma idan ka san kana da wata hanyar da zaka samu abin da zaka biya shi babu laifi ba shi ba laifi bane a cikin addinin musulunci shi sa ku ga aya su kutum da guda mafi tsawon aya a cikin alqur'ani atwalu ayatin fil qur'an mafi tsayin aya a cikin alƙur'ani ta zo ne akan me bashi idza tadayantu bidaini kun ji ba ila ajalin musamman faktubu kaga ashe bashi addini ne kenan ana yi ana yi amma ka karba ka kibiya wannan matsala ce Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwana masu albarka daga ƙarshe lallai akwai buƙatar mu ƙara dagewa da addu'a da ta yan uwanmu da suke Falastin addu'a game da irin zalunci da ake da ake yi musu a kamar yadda nake sha maimaita babban abin da zamu yi musu yan uwa shine addu'a mu yi musu addu'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ɗauki Allah ya kawo musu ta ɗauki ta inda ba sa zato ba sa tsammani Allah maɗaukakin sarki ya rugurguza waɗannan maƙiyan nasu da wanda suke goya musu baya da wanda suke taimaka musu ta kowace irin taimako Allah maɗaukakin sarki ya dagargaza su gaba ɗaya lalle suna buƙatar addu'o'in mu akwai ƴan uwanmu kuma na cikin gida su ma suna buƙatar addu'o'in mu musamman jihohin da ake ta ɗauke ɗauken nan har yanzu ƴan uwa abubuwan na suna nan idan muka tana da ƴan uwanmu na waje kada mu manta da ƴan uwanmu na gida na kusa da mu akwai waɗanda yanzu zan sanar da muke suna hannun suna hannun barayi wasu mata ne wasu ƙananan yara ne ba san inda za su yi ba yan uwa suna buƙatar addu'o'in mu Allah madaukakin sarki ya kubutar da su Allah subhanahu wataala ya kawo musu mafita waɗannan mutane kuma da suke ta waɗannan abubuwa da wanda suke goya musu baya ko kuma suke bayan su Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen su Allah madaukakin sarki duk abin da suke so su yi da abin da za su samu idan sun samu kada Allah madaukakin sarki ya ba su iko Allah ya lalata shi yadda suka haɗa suka haɗa wannan bayan Allah jin daɗi su ma Allah ka zare musu jin daɗi daga cikin rayuwarsu Allah madaukakin sarki ya samu dace Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله الله